الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتشيك بدا ثلاثة أتشيك وانا لتافي نرهلة الخلود رمتا تاشافي نهار بإن لتكوس خاتمة جعفر التياب في غزوة المؤتة في جماد الأولى آه سنة ثمانية الموافق أغسط أغسطس أو سب سبتمبر أو سبتمبر سنة آه آه ستمائة وتسعون وعشرون أخذ الراية زيد بن حارثة وجعل يقاتل قتال الأبدال حتى قتل سريعا ثم أخذها جعفر بن أبي طالب فأخذ يقاتل قتالا من قطع من قطع النبي حتى إذا أرحقه القتال اتهم عن فرسه شقرا فأقرها ثم قاتل حتى قطعت يمينه فأخذ الراية بشماله ولم يزل بها حتى قدعت شماله فاعتدنها بعدده بعدديه فلم يزل رائعا إياها حتى قتل يقال إن روميا ضربه ضربة قطعت قطعته نصفين وأصابه الله بجناحين بجناحيه جناحين في الجنة يدير بهما حيث يشاء ولذلك سمي بجعفر الطيار روى البخاري النافي أن ابن عمر أخبره أنه وقف على جعفر يومئذ وهو قتيل فعددت به خمسين بين طعنة وضربة ليس منها شيء في دبره وفي رواية أخرى قال ابن عمر رضي الله عنهما كنت فيهم في تلك الغزوة فالتمسنا جعفر بن أبي دار فوجدناه في القتلى فوجدنا في جسده بدءا وتسعين من طعنة ورمية وفي رواية عمرو عن نافع آه زيادة فوجدنا ذلك فيما أقبل من جسده ولما قتل جعفر بن أبي طالب أخذ الراية عبد الله بن رواحة وتقدم يقاتل كان يقول أقسمت يا نفس لتنزلن كارهة أو لتداوي عنا إن آجلب الناس وشد الرنا ما لي أراك تكرهين الجنة وظل يقاتل حتى قتل cikawar ja'afar tsayya wato ja'afar ruwan da yake tashi shine ɗayyar kun ji ana ɗa'ira jirgin sama shi ɗayyar ɗin nan ana masa laƙabi ja'afar mai tashi domin Allah maɗaukacin sarki maganan nan da muke da ku yana nan yana tashi Allah ya masa fuka-fuki cikin aljanna labari daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato a gazuwa yaƙin da aka yi na mu'uta yaƙi na mu'uta yaƙi da aka yi wato wannan yaƙi na mu'uta wani yaƙi ne da ya taso da gaggawa abin da ya faru kuwa akwai jakadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ina ji shi kadai ne dan aikan annabi sallallahu alaihi wasallam aka taba kashe shi ana kiran shi al-Haris bin bin Umair al-Azdi al-Haris bin Umair al-Azdi shi kadai ne jakadan annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi ya taɓa sallah sallama ya aike shi kuma aka kashe shi kuma ma wanda ya kashe shi ba maganin su aka aike shi ba hanya ce kawai ta ratsar da shi wani ana kiran sharhabil sharhabil bini bini bini bini amr al-gassani shine shi kuma ya kashe shi ya ji labarin cewa dan aikan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi yasa daga safina da da turawa sai suka haɗu lokacin yaƙi su biyu suka haɗu za su yi yaƙi da su da wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya turo to wannan ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa komandojin yaƙi guda uku cikin su haddasa yin na jafar kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da ya sa komandan ya gaya musu in an kashe wani in wani ya shahada wani ya karba in wani ya shahada wani ya karba ka kenan Allah ya sanar da shi na abin da zai da zai faru da haka shi wannan yaƙi na mutul an yi shi a shekara ta takwas haddasu da wata wasu na a agwas ne wasu na a satamba wato lokacin miladiya 629 a wato wanda aka suma ba tutar shine zai bin harisa wanda ya je shiga yayi yaki yayi yaki wato har haka kashe shi sa'annan sai Ja'far dan Abi Talib ya karbi tuta shi ma ya shiga yayi abin da zai yi har aka kashe shi yana kan abin hawansa wanda ake kiran shakara wato ya ya sako ya yaƙi wanda har aka cire masa hannun dama yana rike da tuta ya yi maza ya rike ta da hannun hagu aka cire masa hannun hagu ya kama tutar da dangulmin hannu ya rike haka ya rike har aka samu wani kafiri mutum bature ya zo ya masa wani irin tara sai da ya raba shi biyu Allah madaukakin sarki sakamakon haka sai ya masa sakamako sakamakon hannayensa biyu da aka rufe rike aka cire shi Allah ya mushi fuka-fiki a cikin aljanna yana tashi da su shi ya samu ake masa kira da Jafar Tsayar Jafar mai tashi Imam Bukhari ya rawaito hadisi daga Nafi daga Ibn Umar ya bashi labari cewa shi yana cikin waɗanda suka tsaya akan gawar Ja'far lokacin da ya rasu ya ce sun kirga tara da suka ba fa ta bayan shi ba ta gaban shi sai da suka kirga tsara da suka da cikin masu ya kai hamsin a jikinsa ya ce babu komai tabbata ta gabansa ba bayansa ba a wata ruwa yake ibn umar yake cewa ina cikin waɗanda suka je wannan yaƙin muka nemi jafar sai muka je muna duba shi a cikin waɗanda aka kashe sai muka sanya yana da tsara da suka ya kai kusan casa'in da ɗoriya ya ce duka kuma wato a gaban jikinsa wato ya fuskance su ne yana yaƙi muka sanya muka gani a jikinsa lokacin da aka kashe sayidina jafar ya yi shahada sai abdullahi dan rawaha ya karɓi tuta shi ma ya ci gaba har ma yake wa kan shi kirari yana shiga cikinsu yana cewa ya ke rai ki fa ko dai ki kama wannan ya aiki da kyau wato ko ki yi da sarranki ko kuma ki yi dole wato dole ne wannan yaƙi ya ce ko dai aljanna ne ba kya so yana wa magana gadon shi wato haka shi ma ya shiga kaji kaji mazaje kuma wannan jafaɗin da kuke gani da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi yana daga cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke kauna kauna ta kai ƙarshe dan shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa an ta'ashibahu khalqi wa khulqi na an ta'ashibahu bi fi khalqi wa khulqi aw kama qala sallallahu alaihi wasallam yace kai kai kama da ni a halitta kuma kai kama da ni a ɗabi'a yana daga cikin wato manaqib na sayyidina Jafar yana cikin shine spokesman na annabi sallallahu alaihi wasallam a hijirar farko da aka yi a wajen sarkin Abasiniya sarkin Habasha shine ya karanta suratu Maryam a gabansa shi yasa yana daga cikin masu darajar hijira guda biyu ga wannan ga abubuwa da yawa lokacin da ya tafi madina annabi sallallahu alaihi wasallam riga ya hijira ya zo madina dab da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama yakin khaybara ya dawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce masa Jafar ya zo budan bakin sa ya ce to ni ban san da me zan yi murna ba da yakin khaybar zan yi murna ko da zuwan Jafar wato ka ga matsayin sa amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi yaki kuma ya san za a kashe shi saboda ya san shahada ne don kenan kaga su kawai sun zo duniya shirin a samu aljanna ne na su shirin duniya ana yin ta ne kawai a samu aljanna mu kuma muna shirin duniya mu sha zama ne kawai na eh kawai mun zama za mu yi ba wani yadda ka san irin mutum dan daru din nan kawai shi ne eh za kawai shi ne ba zai ba abu shi yasa mutum ya gane matsayin duniya yana da kyau ya gane cewa transit ce zuwa aka yi za a wuce eh kun ga maganar da alai sani ne ina jin kawo maganar sunusu ɗan tata ba sunusu ɗan tata ba alasan dogo aminu aminu aminu dogo kun ga wannan magana da ya yi yawo mutane wa'azi ba tana nan tana ta yawo na ana ta nana ta saboda me yasa ta yi ce da nauyi saboda ba wanda yake musu yana da kuɗi to kaji ko wani ba musulmi ba ya ce ya saka eh shi ai shi ne ka san ita magana ko da kaga ana ta wa'azi ana ta wa'azi saboda mafi yawa masu wa'azin talakawa ne ai mutane gani suke kawai malam na wa'azi dan mai da kuɗi ne har na ga ma ba wai suna fartawa ba ne ba wai saboda suke ba amma haka na haka shaɗin yake gona musu kawai in ga mutum na addini kamar kawai bai da kuɗi ne yake yi na inda zai samu kuɗi na da ko mutum bai farka ba fa ina gaya muku wannan mafi yawa sai ɗaya ba duka ba amma da yawa haka suke gani kuma shaɗin ne yake wannan ko yara masu tasowa haka suke gani shi yasa kowane yaro bai shirya ya zama malam ya fi sai zama alhaji a'a daga sai ba na nuhu ko shi ma baban nashi ba shi da shi ya zama malam saboda mai malam mamoni ai ba wani abu ne shikenan su kudi suna da tasiri a rayuwar mutane dukiya to ai abin da ya sa maganan da da wani mutum ya faɗi maganan da shi alhaka ya faɗi ai ba za a kula ba na an gane magana ta da wani ordinary man ya faɗa ko kula maganan ba za a yi ba don ba wata magana ce na amma saboda kowa duniya ta yadda akwai kuɗin kenan maganar fa abin dubawa ce in dai za ka zama shekarar ka casa'in da ɗaya ko a duniya ka ce shi ba abin da yake mar daɗi yanzu to kaga inda kuɗi shi ya ƙare ne wannan da za a ci faɗinta na yawwa da kudin shi ya kare za a ce to ai dole ba ka kasa jin daɗin abubuwa ka kaga kudin su kare eh kawai da hankalin nan amma an yadda akwai kudin eh akwai kudin lokacin da fahad ya rasu ai akwai wani arne da ya rubutu shi shi hankalin shi ya tashi kamar fahad ne rijiyoyin mai wai kawai za a jefe shi a jefa shi a ƙasa kawai a rufe ina nufin kaman yana kaman masa wulaƙanci eh kaman wulaƙanci saboda shi bai san musulunci ba yana ga ya kamata a ce an masa akwatin na gol na an masa kabari an sa mabul an masa abu yana ga za a yi wa wannan mutum shi rijiyar mai ne dame shi eh kawai kuma an ne ba abin da ya dame shi sai wannan to kaga musulmi kan ya san duk ba haka ba ne Allah madaukaki sarki ya kawo duniya ya mana lokaci kuma tafiya tana nan a gaban kowa na so in Allah ya baka da abin da ya baka sai kai kokarin neman lahira Allah ya datar da mu سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اصلنا عقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا أمورنا من راحة لقلوبنا وأبداننا وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم to akwai masu tafiya akwai masu tafiya Allah madaukakin sarki ya kai su lafiya ko wanda su riga sun yi tafiya Allah ya da su lafiya wanda za su yi tafiya daga nan har mu bar duniya Allah ya tsare mu karin ta fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin amin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin